والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يقسم في القبور abin da kuka jin nan na cewa Allah zai tada matattu muka ce in kuna shakka ku duba yadda ƙasa matacciya in ta mutu a bushe take idan mun zuba mata ruwa za ta tsirar da tsire ta kumbura ta girgiza ta fitar da tsire har su girma har su rayu har su kai matuƙar ƙarfinsu har su komo su tsufa har su lalace to in dai kun tabbatar da wannan an yi shi to kusa Allah yana da ikon yin komai aka nuna ai da an hada kuna tun ruwan mani gudan jini tsoka a kasusuwa aka zuba nama aka sake shirya halitta har arba'in sau bakwai to wannan zai nuna muku ko kun yi shakkan tashin kiyama to babun shakka bane wa annas salata kusali tashin kiyama da aka baku tsoron tarin nan da aka ce muku يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم to kar ku shakkan zuwan tashin kiyama tashin kiyama yana zuwa la raiba fiha babu shakka cikin maganar tashin kiyama kamar yadda aka faɗi a ayar da ta wuce in kuntum fi raibin min al-ba'si fa inna khalaqnakum min turabin har zuwa karshe to babu shakka a cikin tashin kiyama ajadul raiba fiha wa anna Allah ko ba shakka Allah ubangiji ya azurta da man fil kuburi waɗanda suke cikin kaburbura a nan sai waɗansu kafirai da suka ji Allah zai tada wanda suke cikin kaburbura sai suka zafa idan mutum ya mutu musamman indiya sai a tarar itatuwa a ƙona shi a ɗauki tokar a barbada a cikin teku wai ya huta kenan ba za ta shi balle wata azaba tunda Allah zai tada masu makabari ne sai aka ce ya asu man ya mutu bale wa adan alai haqqan Allah yana tada duk wanda ya mutu idan kifi ne ma suka cinye shi a cikin kogi ko kadoji ko wani abu to za a tara dukkan abubuwan tarkacen sa mai da shi mutum ya fito ya amsa kiran Allah ranar tashin kiyama ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم wala hudan wala kitabin munir asalin saukar ayoyin da yi tun da ta farkon da wannan duka sun ci kan nadir ibn al-haris ne wanda yake zuwa wanda an saukar da aya wajen goma sha akan sha'aninsa saboda munkirancinsa da rashin kunya da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam kun so kashi yazo ya karkada ga manzo Allah ce yanzu Muhammadu wannan kashin ne kace wa Allah zai tada shi ya mai da shi mutum to irin waɗannan ita aya in ta sauka kan wani mutum ko kan wani sababi to daga saukarta wannan mutumin yana ciki sauran dukkan wanda ma'anarsa ta shiga ciki shi ma yana ciki wa min nasi a cikin mutane man yujadilu akwai wanda zai tsaya ya kane kane yana jayayya fillahi a cikin sha'anin Allah bi ghairi ilmin shi ba karatu yake da shi ba wala hudan ba kuma shiryayye ne ba wala kitabin munirin ba shi da wani littafi wanda ya dogara da shi wanda bai haskaka masa za ka ga mutum ya tsaya gaban mutum larabcin nan wanda ake shiga musulunci da shi wai wanda ake shiga shiga musulunci ne da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma shiga malanta zai larabci to larabcin nan bai iya ba ko bokon ma sai an rubuta masa da hausa yake ganewa amma ya tsaya kane kane gaban malamai yana jayayya da su akan addini saboda bin shaidan kamar yadda ayar ta baya ta ce wa yattabi kullu shaytanin maridin yana bin dukkan shaydani mai taurin kai kaga wani mutum ya haddace alqur'ani ya haddace wasu hadisai da dama ya haddace hukunce hukunce da dama na sahabbai ya haddace wasu hukunce hukunce da dama na masu mafaba da malamai amma wani mutum wanda bai san komai ba cikin waɗannan sai ya tsaya kame ka ne wai zai jaye da shi a cikin addini shine wani nasi a cikin mutane akwai man yujabil wanda zai tsaya ya jare ya fillahi a cikin sha'anin Allah bi ghairi ilmin bai da kuma wani ilimi ko na Qur'ani ko na hadisi ko na sahabbai ko maganar malamai masu ijtihadi bai da komai sai dai yaji wai an ce ai abin da aka ce kaza ne shi ba an ce yace wannan ko wanda yake jayayya da shi din nan malami ne masani ne to wannan kamar yadda Arab ba ta ce duk wanda ya haka wato ya bi shedan ne shedan ne malamin sa shi ke koya masa wannan saboda ya ke- ya taimaka wa shaidan rushe addini wa yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan ba wata shari'a to shi ilimi ne daban shari'a daban eh ilimi daban shari'a daban don shaidan yana da ilimi amma ba da shari'a wala kitabin munirin to shari'a kuma har yanzu takan je ta ƙure domin akwai hadisi a kamar y- can baya an ce shi ainihin shaidan zai sa ka cikin hanya kana tsammanin hanyar shari'a ne kana binta har ta kai ka cikin sa'ir kamar yadda muka karanto baya Eh, wai- kutiba alai annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'ir zai nuna maka hanyar ta- ita ce hanyar tsira kana binta baka sake ta ba har cikin jahannama kai kana tsammanin hanyar shari'a ne ya hasibuna annahum yuhsinu sunan kana zaton ayyukan da kake kyawawa ne amma shaidan ne ya zayyana maka su Ah, huda shirya akwai wani abu da gab- wanda yake gaba da wannan huda din ana kiransa rushdi saboda haka ya hadi ila rushdi ya hadi ila rushdi huda yawanci ana danganawa annabawa ne rushdi kuma ana danganawa magada annabawa ne masu jagora ah, su kai mutum zuwa ga ga abin nema wala hudan babu shirya wala kitabin ba wani littafi munirin mai haskakawa a kun fatu bi kitabin min indillahi idan wannan yana rike da littafin Allah da magana annabi sallallahu alaihi wasallam to wani ba zai dauko wani littafi ya zo ya jayayya da wannan magana magana da littafin Allah ba littafin Allah shine eh, kitabin munirin qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaykum nuran mubina qur'ani kenan to saboda haka babu ilimi ba shari'a ba littafi daga Allah mai haskaka masa amma yana jayayya da malamai saboda bin shaitan ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثانية إدفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق mai wannan irin hali za ka sami shi mutakabbirin mutum ne mai tafiya yana takama yana hankoro yana juya haƙarƙarinsa ya- za ka ga suna suna suna bankaɗa riga haka suna haka da wuyansu duk abin da ka faɗa na ilimi to suna da magana da za su faɗa su tura ilimin amma magana na son zuciya sa'ir irhi mai karkata jikinsa ne saboda girman kai li yudilla an sabilillahi don ya ɓadda mutane ya raba su daga hanyar Allah lahu wannan mutum mai wannan irin hali lahu fi dunya khizyun tun daga duniya zan wulakantar da shi in kunyata shi in ji Allah wa nuzliquhu yawmal qiyamati sannan in dan masa ranar lahira kuma azabar hariki azaban gobara saboda ya rijayayya da annabawa ya rijayayya da ayoyin Allah ta afirwa na ya tallane takabbaru da fiyar da ghairi haqq wa yara kullu ayatin la yu'minu biha ويجعل سبيل الرشد لا يتخذ سبيلا ويجعل سبيل الغي يتخذ سبيلا ذلك من كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين idan mutum ya nuna girman kai duk abin da malamai suka faɗa masa shi ba malami ba amma raga da amsa da Allah rabu da su in an ce kaza to kaza fa rabu da su in an ce kaza to kaza fa shi kazan nan da aka ce fa daga Allah ya daga annabi shi ko kazansa da zai faɗi daga gare shi ne ko ku raje wurin mutum ne amma saboda girman kai Allah ya fito mutumin da ya saba yin haka wa malamai to zan juya shi in nuna masa ƙarya ita ce gaskiya gaskiya ita ce ƙarya shirya ita ce bata bata ita ce shirya in ya ya yawanta yi mini haka sa'asrifu an ayati allazi yatakabbaruna fil ardi bighayri haqqi wa in yara kullu ayatin da abin mamaki in sun garji la yu'minu biha ba za su yi imani da shi ba wa in yara sabila rushdi in sun ga hanyar shirya la yattakhidhu sabila ba za su karba ba wa in yara sabila ghayyi in sun ga hanyar bata yattakhidhu sabila ita za su dauka su- wannan ita ce hanyar kirki kamar an tambayi Allah me yasa Allah kai musu addu'a ke zalika abin da yasa na yadda bi annahum kazzabu bi ayati ma na sha nuna musu gaskiya sun ce ƙarya ne na sha nuna musu gaskiya sun ce ƙarya to su je su je su ne ƙaryar su je ƙaryar to zama gaskiyar su amma za su je su ga wuta a lahira sai an kan su bakin wuta ce to ga wuta ita ma ƙarya ce ma rabai sun yi magana kun ce rabu da su ƙarya ne to ga wuta asiru hada awantum la tusiruna wannan ba ƙarya ce usirin ne shikenan in kun ga shawara a tura ku a ciki ta ai dabara tun daga tun da saura ana rai ana da rai aje magana alqur'ani da magana annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun banza duk magana da ba ta Allah ta annabi ba sai da in magana ce ta malamai masu karbowa daga alqur'ani da hadisi to su da yake magana da annabawa ne idan an rasa nassi sarihi na alqur'ani wanda baya karban tarihi an rasa nassi sahihi na hadisi sahihi wanda bai karban tawili to su ne za a nema wajen su in an rasa su ku za su aura kowa da faɗi tunaninsa saboda aikin su ne litubayyana nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkaruna su ku su je su yi ta tunani kowa ya je rubuto tanda ga abu kaza ya faru an riga ta malam ya za mu yi to ku dai malamai to kowa ya je binciko cikin alqur'ani da hadisi kowa ya kawo nasa ni duk ga abin da na samu idan wani ya samu fiye da nawa zan jefar da nawa dauki nasa kowa in zai kawo zai fito in yayi dare in kun ga magana kun samu magana annabi ta zaba da magana ta ku jefar da magana ta ban faɗa ba ta zurmi ita citawa to wannan shine kitabul munir ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعابدين ذلك بما قدم يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد idan na ɗanɗana masa na kunya shi daga duniya na kai shi lahira na ɗanɗana masa ba azabar gobara ɗin idan ya yi ta ihu ya yi ta ihu sai in ce maza wannan kai ka jawo wa kanka da hannunka an yi maka wa'azi an yi maka wa'azi ka ce ƙarya ne ƙarya ne to gashi wannan ma ƙaryan ne za su fi maka da daka kai ne ka aikata wannan abu da hannunka ka gabatar da shi zuwa ga lahira wanda suka aikata kyakkyawan arziki suna cikin kyakkyawan gida kai ko da ka aikata mummuna ka karyata shi ya kawo ka nan wannan la laysa bi zallamin lil abidi kar ka sai Allah ya zalunce ka Allah bai zalunta kowa a'a Allah bai zalunta kowa ma wannan zalunci ma ai ba wanda za a dangana shi wa Allah a'a zalunci ka bi amfani da kayan wani ba da yardarsa ba zalunci ne to dauki abu ka ajiye shi wurin da ba ajiyarsa ba zalunci ne amma mutum da kajinsa yace aka ramo su aka kamo ya girgiza ɗan ra ya ce kujer da je ta kwai ya girgiza ɗaya to wannan ya je biyu ke zama da karanta ya girgiza ya ce to wannan kuje ku gamsa to wancan ka da wancan zakara wani wani ibada su kai aka sa aka musu da tsira wannan na uku wani laifi ya aka sa aka musu da yanka da figa da kobawa a karayansa ne ba zai masa magana ta ba Allah ba ya yin haka Allah zai nuna maka ga abin da za ka yi ka tsira ga abin da za ka yi ka hallaka kuma zai dinga nana ta maka ifa ifa ifa mai to gaskiya baya son fada to in ka tsin nan da bakin ka kaki to shike sai a saka a wuta sai to ban zalunce ka ba baya zalunci dama balle karayansa ne ko mikayansa ne
ومن الناس من يعبد الله على الأحرار فإن صابه خير اطمأن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
ومن الناس من يعبد الله بالحرف فيصابه خير مما أن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن الناس cikin mutanen nan da na kira su gaba wani ce musu yawayi wannan su tuku rabbakum in nazal zalata sa wata shay'un azim wadansu wadansu kuma ga irin halin su man ya abdullah ala harfin wadansu suna bautawa wa Allah kan gefen jin dadi fa in asaba khairun idan yana bauta Allah ya jin dadin komai na tafiya dai dai in ba annabi hankali sai kwanta habba habba haka ya kamata mana musulunci haba Allah wa kanin addinin musulunci wa ta ne ga dukiya ta sa kuma ga lafiya ga ya ga komai ya rubuta hadi haba Allah wa ta ne to sai ta nufi Allah khairin mu'min wa na fa'al fitnatun in ko wani abu na musiba ya rasa ne shi in kalaba da wajihi su zai jura wa Allah baya ya jura masa zai kuka kai wannan abu ni ba sa abu ne wa Allah ba yanzu mutu wannan mu da ake kashewa din dunna Yahuda wannan waɗansu daga cikinsu in ka ce tashi ku sallah ce wa zan yi sallah Allah da da ina son mu sallah da ya raba yahudu kasa ta to kaga wannan yayi fada ku Allah sau biyu kenan da kaddara ta rabi ta kansa ku rayuwa Allah mugun magana da mugun aiki to in waɗansu haka suke a dole sauka wannan aya ko da yake kamar da na faɗi rana ta kansa sauka akan sabu biyu ko wani mutum ko wani abu da ta sauka ta wata kowa da kowa kenan wani ba yahude ne ya musulunta daga musuluntarwa ‘ya'yansa su ga mutu dukiyarsa ta ƙware su ya makance sai da ce Umar jagora sa kuwa ne wajen annabi Muhammadu da ya karbi sai ce abin da ya kawo wani ba ya kawo ba da maka da addinin ka ne kurbin ka bai karbe ni ba ba da maka da addinin ka bai karbe ni ba na karbi addinin ka ba zai ai ba sun mutu dukiya ta ta karbi kuma ga ni ba na zama kawo saboda ka na da kokarta addinin karbi abin ka sai ce ai ri ya abu da hudu ai ba ramai da addini ai ba ciniki ba bai in ɗauri ya shiga an shiga kenan ai addinin musulunci ya kan wanke mutum ne kamar yadda wuta take wanke zinariya da azurfa shi addinin musulunci dama kuma yadda wa shi ibrahim radiyallahu anhu ya faɗi a cikin rabitwa rabitwa an gaya wa shehu a kawo ajanda wanda kuwa ta sa samarin musulmi wanda suka bar sallah su dawo musulunci samari musulmi da yawa a duniya sun bijiri ruwa musulunci sun bijiri ruwa sallah sun sha isha sun mugun abu a san hanyar duba wannan rabida ta duniya to wai da samari nan su dawo cikin musulunci waɗansu ko waɗansu suka ce abin da za mu yi su yi mutura ma da bai a ɗauki nauyin su yi ta wazi a duniya waɗansu suka ce a'a ku kafa gidajen ku zai mu yi ta musu wazi wadanda suka fi a bukar makarantu ko ina da kuɗi masu kuɗi su ba da kuɗi su mudoji su ba da kuɗi wadanda suka ce a mu dabba da mu raba wa duniya wadanda suka fi a mu tura wa mara sai ta gurzu ko ina su kowa wazi sai ko wa ya faɗi na saurari shehu ban ji magana ba to wancan lokaci da yake muhammad surur sakataren gurin girma ma shehu gurin idan an bata wa shehu sarkar sai ba wa mu kuɗi abin da kake so shi zuwa wani wani mutum ya shigo cikin project je maganganu ya yi maganganun ban ruwa sai shi wace to wannan rabida mun karfa ta ne hudun malamin duniya kuma a hudu ilimin addini ciki amma in kuna abu irin wa'annan karnuka suna haushi a kan malamin daga yau rubuta na fita ma kuma suna ce da Allah kai ne ba mu in ka buku ka karya mu da Allah kamar yadda kake so ayi haka ba to da suka hudu haka suka hudu wajen shiru suka ce kai baka faɗi ko baban mu yace wa'annan magunguna duk mun sha su ba ku warke ba a maganin guda biyu ne ɗaya wanda kowane kunnen ya san shi ɗaya kuma irin wani da kaɗai muka san shi addinin musulunci yana da kurtan gado roguwa ta ke wuri shi a dirmi yanzu za ka shiga ruwa buɗe maka shiga amma wani za ka fita ba maka isa ruwa ba wanda zai buɗe maka sai ka haura ka tantar ko ka fara daga ciki a tuyo maka haddi ko ka fara daga wuri ce kare da amma wani zabar ka fita ruwa shari'ar musulunci musulunci ba rike da to ko bin sa ina rike da wukan suwa ina rike da bulalun suwa ina rike da tsokun kowan suwa maganin kowane irin ciwo saboda in kowan shiga ba ta tawa kama an rushe kurbangar musulunci shari'a wa duk duniya wa an rushe shari'a ga wa musulunci na musulunci mai shiga a shiga mai fita ba ya fita ba ku kurtanga to wai magana a gawo da shari'ar musulunci fara da wannan kasar tukuna a ga duk wanda guri sallah ba da walliki mai hankali a yi masu hukuncin da wallah ta yi masu kowa to kamu wasu lokaci ga ba da kowa samu iya sallah sun kowa da hudu abin da ka yi ungunsa wannan kenan barbi wanda muka rubai kuka sani kun yi awo duk duniya ku tambaya ku ji ina da almar duk duniya ku ji mu masa ma rumu ba su wa sallah za su bar sallawa ne su muna da wani abu muka dauki ayoyin qur'ani da salawatin annabi da addu'a da zikirin Allah mu haɗuwa mu damuwa mu sha wani da saurayi mu ce ta lobinka wa wani shi ya bar su wallah ba ne shi gobe wa sallah saboda wata bai hudu ya shi zai wuce aka yi musu zara ba shi da shi bai ka rubuce shi ba an rubuce a ina shi gaba a fita bai rubuce to wannan kenan to wasu laraba wasu daji kuma sun musulunta waɗansu daga cikinsu sai irin hudun ta sa biyu su ɗaurarsu suna bukuwa dukiyar su suna ƙare ruwa sai ce kai wannan addini akwai shi umta ciki bai karɓe mu ba waɗansu kuma matalauta ne in sun karɓe addini sai su samu dukiya su samu ƙyawarar ke kai wannan addini kai wannan addini bai albarka ake kawai da yadda bai dai matsiya su ba da kowu ba da kowu na zama mai dukiya mai ƴaƴa su hudu albarka wadda addini to Allah ba haka yake so ba Allah ya dawa so idan ya buka alheri ka kuma ubangiji ka ne maka alheri a ganin dama su ka godu masa ya kawo maka da zakar na zai dunno ku don kuma ya yi maka wani abu da ba haka ba na wahalwa ko rashin lafiya ko asarwa ko rufin dukiya ko hotsuwa ko tsiri ko irin tarin hankali ka san ba wanda ya rufe sa maka wannan sai a rufe shi ka dori ka roƙi rufe yayi kuma ka yi haƙuri in ka yi haƙuri su ya tura wa maka lada wa ba lissafi zama ya fosta bi nuna uzuran bi zai rufe suwa ne abinda rufe suwa kenan gabu mini idan alayyari ya sami rufe san daga abu ya gode masu idan ce kuɗi ma ya sa kuɗi ya san wannan sharri ta hamsin a biyu ya zo musara hanyar ɗaya ka kuma yadda ƙura'a wani ya faɗa amma a kuwa kuma musulmatin bi mawa wasu kasa ba tuni dikun duk musulmatin da ta samu ɗan adam shi ya kaɗo abin rusa kamun ba abin ya faru wajen sa Allah rere rage wa ya kuwa kasir da yake rubar ka wuce kaɗo abin ka aka sa ka wani kada sharrin da kai ne shi ya samu musiba ta samu kaɗai kenan wani kuma kaddara ta bita kanka ana su haula ka wani matsayi ibara ku ka ba za ta jira ba saboda ku ya sa maka wani abu wanda dole da kai hakuri a ka samu lada ba iyaka don haula ka babban makaroni amma ku ku si ba illa bi iznillah wannan bi iznillah kenan wannan zaka ta ku ku ko ne daga Allah din ne to saboda haka ba a san mutum gotawa Allah kawai don ya ji daɗi ya ce addini ya bashi wannan a'a daga Allah ba yake ka gode wa Allah in ko wata wahala ta zuwa maka daga Allah to ka roki Allah ya yare maka kai hakuri kuma da ikon Allah wannan mai wasu irin haudiri mu bauta wa abu da gefe bayan in ya ji daɗi ya bauta wa Allah in ya sha wahala ya bijire wa Allah wannan ya asara duniya da lahira kuma a cikin surutun zumari da horon surori yana faɗin cewa waɗansu mutane wai an amna ɓarar insani a rabaza wani irin fi janibi ورغم سويت شعور فزود آل بعريد سورة سورة المهزر كنا وأن سمت أن يكوبها إذن الله يازق وأنفس عليه الرديوة برقان جيراني ما تنبونزاني يا من تدع الله أما يازق وأنفس تشعور ويو الله ويو الله ويو الله ويو راشا وهولا كما وقع الله شو نمتي شكما iya shi wala wayo Allah wayo Allah Allah mu ya taimaka wani da abun namu ga yadda abun namu ya zama ba ni da kaza ba ni da kaza taimaka mana roga mana Allah to da ya zama ba dai ko sai koma gida giya ne bata ne abun banza ne to wani kuma halin sa kenan to duk dai wanda in ya ji daɗi ne ya rabu da Allah ya mance da Allah saboda jin daɗin sai ya sha wahala ya komo wajen Allah wani kuma idan ya sha wahala sai ya ce kai addinin ba shi da kai rabu da addinin kamar yadda wannan suke cewa da Allah yana son mu da ya kwace kasar mu da ba kafirai Yahudawa to kaga wannan an bijirewa Allah kenan abinda Allah yake so mutum kada ya zama in ya ji daɗi ya koma ga Allah in ya rasha wahala ya bijirewa Allah ko kuma in ya ji daɗi ya rabu da Allah ya shiga cikin harkokin jin daɗi in ya shiga wahala ya koma ga Allah ba haka ake so ba ka zama kamar dutse ruwa ya same ka anan ya tafi ya barka rana ta same ka a nan ta tafi ta barka iska ta same ka a nan ta tafi ta barka zafi ya same ka a wurin ta tafi ya tafi ya barka dari ya same ka a wurin ya tafi ya barka lokacin dari baka ce ka maka barko ba lokacin zafi baka ce a zo a firfita maka ba ka zama dai kai na Allah ka bi Allah ka bi yadda Allah ya ce idan ka ji daɗi ka gode in ka sha wahala kai haƙuri ka roƙi Allah yayi haka barke so duk wanda ya zama ya rabauta Allah ku gefe daya wanda sai ya ji daɗi tukuni bauta wa Allah ko ko sai ya sha wahala ya bauta wa Allah to wannan khasirar duniya wa lahira ya rai asarar duniya da lahira zalika huwa al-khusran bil wannan ko mutum asarar duniya da lahira shine babban asara bayyanan Allah ke yarda يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد duk wanda ya rabu da Allah ya kama dodo ko ya kama wa'azi shedan ko ya kama maganganun shedanu to wannan mutum ya rabu da wanda zai amfane shi shine Allah ya rabu da wanda zai wahal da shi in bai masa ibada ba shine Allah ya kama wani abin da bai da iko ya amfane shi ko bai da iko ya cuce shi amma cutar da zai masa ba ta fi ba amfani ya tsubin dunila ma la ya durruhu wa ma la ya unfa'uhu yana bautawa ko yana jin maganan wanda ba da iko ya cuce shi domin duk abin da mutum ya maka a duniya bai da iko ya kai ka wuta a lahira to duk cutar bai maka ya kaɗanci amma Allah yana da iko ya maka azaba a duniya ya maka azaba a lahira wannan shine kusan rubi kawai yadda ya faɗi dazu to ya kamata ka koma wajen wanda yake da ikon ya amfane ka a duniya ya amfane ka a lahira in ka kiri ya cuce ka a duniya cuce ka a lahira ma'anar har duruwa ma'ana yan fau zararika huwa dalalul ba'i wannan mutum ya bar Allah wanda yake da amfani wanda yake da cutarwa komi na hannunsa shine abdaru an rafi'u ka bauta wani abun banza to wannan zalika wannan huwa dalalul ba'idu shine bata manisanci يدعون من ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
يدعو من ضره أقرب من نفعه لبيث المولى ولبيث العشير يدعو yana bautawa la wallahi man wanda darruhu cutarsa aqrabu ya dukuza min naf'ihi daga amfaninsa masu nawa suna ce wai dan jayen nan baya zuwa kan maf'uli to gashi ya zo kan maf'uli din dukkan larabci wanda aka ji shi qur'ani shine babban larabci yafi dukkan larabci wanda ake ji a littattafan mutane ya tsula man darruhu yana bautawa wanda wallahi cutarsa a ƙarabu ta fi kusa min naf'ihi duk wanda ya bautawa wani ya bar Allah ko ya bauta dodo ya bar Allah to ya bautawa wani abin da ba zai amfane shi ba amma ya yi kusa ya cuce shi cutarsa ita ta fi kusa labisar maula amma a ce ga Allah ka kama shi ka ce ka kama abun banza to duk wanda ya kama wani abun banza ya bar Allah to ya kama abun banza labisar maula wanda ya zama domin auliyar Allah da auliyar shaytani to in ka kama wani abu wanda ba aula ba Allah ba ka kama auliya shaytan su ne maulanka su ne abin jibintarka Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya kar ku yadda ku mai da makirina makiyanku da mashin abin jibintarku to kowa yayi haka labisal maula wato abin jibinta yayi muni wa rabisal ashir abin abin zama ko abokin zama ko abin dangantaka ko abin kusaci labisa ya yi muni domin duk wanda ka jibince shi ya zama kusacinka ko ba danginka bane ya zama danginka har ma wasu ba za su iya ganewa ba labisal maula amma wanda ka jibinta ya zama waliyinka na shaidan ya yi muni matukar muni wa labisal ashiri jama'arka wanda ka ɗauke su miyagun mutane kace su ne mutanen kirki to wannan ɗauka ya yi muni labisal maula wa labisal ashir domin Allah na ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا قوموا من أي مجب إن كنكو ولا ذاك جب أنت نفركو الله سيكم أن محمد صلى الله عليه وسلم وليكم الله ورسوله والذين آمنوا bayan Allah da annabi to sai muminai mabiya Allah mabiya annabi tun daga zamanin sahabbai har lokacin da lokacin ka yake ciki wallazina amanu الذين يقيمون الصلاة وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد idan ka bauta wa dodo ko shaidan ko abin banza ga abin da zai faru kunya a duniya azaba a lahira amma in ka bauta Allah ga abin da zai faru in ka bauta Allah inna Allah shi Allah yudkhilul ladzina amanu zai shigar da wanda suka yi imani da shi wa amilus salihati suka aikata kyawawan aiki abin da zai musu jannatin tajri min tati anharu Allah zai shigar da su aljanna wanda al'anharu magudanan nan guda hudu magudanin ruwa magudanin nono mai kyau magudanin zuma magudanin giya da abubuwa da kuma la ainun ra'at wala uzunun sami'at abinda ido bai taba gani ba abinda kunne bai taba ji ba da abinda bai taba dausuwa cikin zuciyar wani ba to wanda ya imani da Allah ya aiki mai kyau abinda aka shirya masa kenan a lahira saboda haka malamai suke cewa kullu khairin laysa bi khairin in kana wara'ahu an-nar kullu sharrin laysa bi sharrin in kana wara'ahu aljanna kowane alheri in bayansa za a shiga wuta ne to ba alheri bane kuma kowane sharri in bayansa za a shiga aljanna to ba sharri bane saboda haka ga abin da zai faru in ka bi Allah kai kyakkyawan aiki ga kuma abin da zai faru in ka ki Allah ka bi waɗansu wanda ba ba hanyar Allah ba inna la yadkhulu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna Allah yaf'alu ma yurid shi Allah mai aikata abin da ya ga dama ne Allah ya tabbatar mana da imanin من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليبذل بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من كان يظن duk wanda ya zamo yana zaton Allah ya sura Allah fi dunya wal akhirati wato nasarar da Allah ya wa annabi alkawari da shi da mabiyansa gabaki daya yayi zaton cewa ba haka bane cewa duk ba haka bane domin Allah ya alkawari zai zai taimaki manzon Allah da mutanensa kuma dukkan ma annaba da mutanensu kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz wa inna jundana lahumul ghalibun to duk wanda ya zaci ba haka bane bai bi annabi da mutanen annabi da hanyar annabi da hanyar mutanen annabi ba ya dauki wata hanya yace wannan hanyar ita ce hanyar nasara hanyar annabi da ta mutanen annabi to ba hanyar nasara bace ba hanyar samun nasara bace to duk wanda ya zaci wannan falyanzur bi sababin sama'i thumma liyaqta falyanzur to nasara kam tana tare da annabi da mutanensa da hanyarsa sai dai ya mutu bi ghaizin man yaghizu fa innahu liwaddini ya'lu sarmadan wa yurafrihu duk wanda zai mutu don haushi ya mutu don haushi annabi kam yana tare da nasaran Allah da shi da mutanensa da addininsa da matafiyarsa nan ne wurin nasara wanda zai mutu don haushi in ya so yana saurin mutuwan nema bai mutu da wuri ba ya je ya ɗaura babbar igiya mai ƙarfi a ɗakinsa sama a wuri mai ƙarfi ya zo ya hau wata kujera idan ya ɗaura wuyan nasa ya tura kujera a ƙasa yadda ƙafarsa ba ta taɓa ƙasa ba ya kashe kansa kenan to ya yi sauri ya kashe kansa nasara kam za ta zo wa annabi da mutanensa da addininsa mai jin zafin haka ya mutu don zafi in ma yana saurin mutuwan ne to ya ɗaura wuyansa a ɗakinsa ya sa wata kujera sai ya ji wuyan ya ɗauru sosai ya kau da kujerar ya mutu ya mutu bi ghaizin man yaghizu man kana yazunnu an lan yansuru Allah fi dunya wal akhirati falyabdu bi sababin ila samai ya daura igiya a saman ɗakin sa thumma yanzur ya duba hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghiz kuma ya duba kaidin da yake wa annabi kaidin da yake wa musulunci kaidin da yake wa musulmi shin zai tafi yadda nasaran nan da Allah ya wa annabi alkawari wanda yake jin zafinta yana fushi din nan kaidinsa zai kau da wannan nasara ba zai iya kawarwa ba har yanzu ban da kaidu ma ba zai iya ba nasara ta da tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanensa da addininsa komi yawan kafirai komi karfin kafirai وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك أنزل الله آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك هكا لمري yake tunda muka shigo wannan sura muke ambaton maganan tashin kiyama muna ce mutane su ji tsoron Allah tashin kiyama fa yayi kusa ayyunu muka faɗi firgitan tashin kiyaman don a ji tsoro ko wanda yake shakka za a tashin kiyama muka yi masa misali ai da shi ruwan maniyi ne har ya zama dan adam mai karfi har ya zama khasimun mubin yana jayayya da Allah da ko shi ruwan maniyi ne gudan jini yanzu ya tsaya yake jayayya da Allah jayayya da Allah shine jayayya da ayoyin Allah shine jayayya da Allah muka yi wannan bayani muka yi bayani yadda ƙasa take busasshiya in mun mata ruwa ta tsayar da tsire su fito su ƴaƴa su nuna su koma su mutu kaman da duk mun muka misali to har muka iso nan don kowa ya sani ya san Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana ayoyinsa da yake wannan la yadi man yurid kuma saura bayan an bayyana ayoyi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum alhaq muna nuna mutane ayoyin musamman da ƙasa kudu da arewa har a jikin su ga ayoyin mu nan in kace ba za a tashe ka ba da babu kai sai aka ka zo ka gama zamanin ka ka mutu to da babu kai yanzu kuma gashi kai rayu kuma ka mutu ka dawo babu kai wannan duk ayoyi ne wa annan la ya yadi man yuridu amma Allah shi yana shiryar da wanda ya ga daman shiryarwa ne dama shi qur'ani yana magana akan mashi'a yana magana akan bisadul mashi'ati da bisadul hikimati bisadul mashi'ati ba abin da yake canjawa yadda kaga mutane suke nan haka Allah ya ga dama wanda yayi kyau a cikin mutane to haka Allah ya ga dama haka Allah yayi umurni wanda yayi muni kuma haka Allah ya ga dama amma bai umurni ba hukuncinsa daban nufinsa daban shi kuma sarki ne ya fi ƙarfin a tambayi dan me la yusalu amma yaf'alu abin da ake yake gudana a duniya cikin kowa da kowa da komi da komi din haka Allah ya ga dama idan an yi mai kyau to haka Allah ya ga dama kuma haka yayi umurni don ya ce ya ayyuhan nasu udu rabbakum kuma ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi in an yi mai kyau haka Allah ya ga dama haka yayi umurni in an yi mummuna haka Allah ya ga dama amma bai yi umurni ba shine bisadul hikima kenan to sai a bisadul hikima da bisadul mashi'a suna tafi tare wani lokaci yayi magana ya rinjar wanda yayi haka zan masa haka wanda ya faɗi haka sakamakon sa kaza kaza kaza addani ya tafiya daga ba zai ce wa anna la yahdi man yuridu Allah shi yana shirya da wanda ya ga daman shiryarwa ne to baka da yuka tambaye don me bai shirya da suwa ne ba shi la yas'alu ma yaf'alu
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد
إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابين والنساري والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا sani waɗanda suka yi imani wanda suka yi imani su ne waɗanda ake nema ɗin kenan wa annan la yahdi man yuridu wanda Allah ya nufi shiryar da su ɗin kenan innal ladzina amanu wal ladzina hadu da waɗanda suka yi addinin yahudu mabiya annabi Musa kenan innal ladina amanu lil hadu wasabina da mutanen da suke shiga wannan addini su fita su koma wancan su shiga wannan su koma su fita wancan sune saba'a ya karkace ya ya, ya bar addini ya koma wani wasabina wan nasara da nasara wanda suke bin addinin annabi Isa wal majusa da waɗanda suke majusawa ne marasa addini masu tsafi ko ko majus sunan sunan waɗansu mutane wallazina asharaku da masu tsafi to wannan ya shigar da dukkan mutanen da ba addini suke yi ba in an faɗi amanu mabiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya shiryar da mu da alqur'ani in an ce hadu mabiya annabi Musa wanda Allah ya shiryar da su da attaura wanda ba su riga sun jirkita addinin annabi Musa din ba idan an ce sabina idan mutum ya fita wani addini ne ya koma wani addini misali da mutum kirista ne ya fita ya koma musulunci ya zama amanu ko ko daga kirista ya koma yahudu duk da sabi'i ne to haka kuma wanda suka bi annabi isa suka yi aiki da linjila littafin da Allah ya aiko annabi isa da shi ba su canja masa addininsa ba to waɗannan an riga an san makomarsu innal ladina amanu wal ladina hadu was sabina wan nasara wal majusa amma majusu wanda ba su da addini ko masu cewa Allah biyu ne kamar addinin igrik ko masu cewa a Allah ma ba su da shi gaba daya kamar ake da China da Rasha ko ko masu tsafi masu bautan wani abu kamar Hindu da Buda masu bautan saniya ko wuta ko wani abu masu bautan dodanni dai wallazina ashraku to ashraku din nan ya shigar da shirku guda uku ashirkul akbar wato ashirkul jaliyu ya shigar da kuma ashirkul khafiyu wato ashirkul akhfa domin kowane mataki daga cikin matakai guda uku nan na musulunci akwai shirku a ciki islam yana da mushrikansa mushrikan musulunci ba sa sallah suna da dodonsu da suke bautawa in ka ce sallah ta shi bai gaji sallah ba idan ma ya yi sallah ko da gangane tsafin gidansu zai ɓaci to mushrikai kenan kafirai wanda ba za su shiga janna ba har abada a cikin imani maqamul iman ko mushrikai mushrikai wanda zai ce ai ya dogara da waninsu ne ko ya dogara da dukiyarsa ne ko ya dogara da albashinsa ne ko ya dogara da wani abu shine ya rufa masa asiri ya mance da Allah to musulmi ne amma imanin sa ragagge ne don Allah ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'mina in kana da imani ka dogara da Allah shi kadai to in ka dogara da wani abu din nan kai mushriki ne ta wajen wannan abu amma shirkun khafiyun shirku boyayye wanda ba zai kai mutum wuta ba don ba a samu mutum musulmi ne mushriki daga ya zama mushriki to ba musulmi bane inda shirkun inna shirka la zulmun azimun din to na uku kuma to mai imani ya dogara da Allah shi kadai Allah shine mai amfanar masa Allah shine mai kawo komai da komai idan ya ga wani wani alheri ma ko daga gare shi ko daga sito dinsa ko daga bankinsa ko daga rumbunsa to alheri ne daga Allah ko daga dabbobinsa ko ko wani su ne yake amfana masa wani ma'aikaci ko wani mai kuɗi to Allah ne ya amfana masa yana ganin alherin daga Allah yake zuwa kamun ya iso hannun waɗannan ya dai dogara da Allah to in bai haka ba ya zama mushriki amma shirkun da ba zai kai wuta ba ana kiran shirkun khafiyun shirkun akhfa shine wanda yake muqabala da ihsani an tabudallahi ka annaka tarahu wato an zubar da komai gaba ke da an koma ga Allah kamar ana ganin sa idan an komar da hankali cikin halitta din nan to wannan sunansa shirku ana kiransa hijabi to duk waɗannan shirku suna zuwa a cikin wannan lafazi wallazina asharaku waɗannan mutane da muminan da yahudawan da sabi'awan da nasaran da majusawan da masu tsafin to dukkan su Allah zai musu shari'a a lahira waɗannan su shiga aljanna shine hukuncin su wannan kuma wanda imanin su ya ragu ba ya ragu ba ai musu gafara ba a yi musu azaba a kai su aljanna wanda ko mushrikai ne na gaskiya shirkin su yana muqabala da islam ne to su wannan in sun shiga wuta ba a fitowa har abada inna allaha sulbani yawm qiyama inna allaha ala kulli shay'in shahid Allah zai musu shari'a ranar tashin kiyama duk abin da ake yin nan fa Allah yana nan yana kallo ake yin abin ya ce wa ma kunna ga'ibina ni ban taɓa buya ba in ji Allah sai dai idon ka bai sai ganni ba la tudriku al-absar baya buya saboda shine az-zahiru amma kwari do bata isa da ganshi ba saboda shine al-batinu la su ziku lafsar inna Allah shi Allah ala kulli shay'in shahidun yana bayyana ne akan komi kuma shi shaida ne akan komi yakan tabbatar da mala'iku masu rubutu da mutane masu shaida da wurare masu shaida da zamanai masu shaida amma ba don wai wani abu yana bace masa ne a'a wa yazu an rabbika min misqali zarati ba abinda Allah yake mancewa wa ma kana rabbuka nasiya ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء baka gani bane kai abokin magana ana gaya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana gaya wa kowa kuma alamta shin baka gani bane annallahi shi Allah din nan yasjudu lahu man fis samawati man fil ardi dukkan mala'ikun da suke sama da annabawan da suke sama kamar annabi Isa alaihi salam dukkan waɗanda wato man tana amfani da masu hankali ne amma ko wani lokaci takan biyo har wanda ba ba hankali ba, ba hankali din nan ta yi amfani da su fa minhum man yamshi ala batni kaga man yamshi ala batni ba mutum bane maciji ne ko wani kwaro man fi samawati duk wanda suke sama wa man fil ardi da dukkan wanda suke ƙasa wato da musulmi da mala'ikun da suke ƙasa dukkan su waɗannan yasjudu lahu alam tara anna Allah yasjudu man fis samawati wa man fil ardi duk wanda suke sama da duk wanda suke ƙasa musulmi sune wa Allah sujada alam tara anna Allah yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu har ranan nan da kake gani sune wa Allah sujada yana wa Allah sujada wan nujumu har taurari da kake gani sune wa Allah sujada wal jibalu duwatsu su ne wa Allah sujada washajaru da itatuwa da tsire-tsire su ne wa Allah sujada wadda wabu dukkan dabbobi su ne wa Allah sujada wa kasirun minan nasi mutanen ma yawancin su su ne wa Allah sujada wa kasirun da yawa kuma daga cikin mutanen hakka alaihil azabu azaba ta riga ta tabbata akan su dama fa minhum shaqiyyun wa sa'id manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura farkon ta ta sauka gare shi ne yana wurin tafiya يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم sai ce yau an saukan min da wata sura da waɗansu ayoyi ya yi bayanin firgitan tashin kiyaman da ya bayani in to in an wuce wannan firgita na tashin kiyama in an kai wajen tashin kiyaman sai Allah ce to Adam a cikin ƴaƴanka ka bani rabon wuta ce nawa zan bayar ya Allah ubangiji cikin dubu ka ban daya wato cikin dubu ka bani ɗari tara da tis'in da tara a cikin ƴaƴanka sahabbai suka yi ta kuka suka yi ta kuka ya rasulullahi yanzu mu ɗan adam haka muke a lahira sai an kirga ɗan adam ɗari tara da tis'in da tara a samu ɗaya zama ɗan aljanna sai haka yake suka yi ta kuka ta ku yi haƙuri ai musulmi kaɗan ne a duniya wanda suke da yajuju da majuju a cikin ƴan adam ai za a ɗebo wajen ɗari tara da tis'in da tara ne cikin yajuju da majuju da kafiran da ake samu tsakanin annabawa da junansu da kafiran da ake samu ku yi albishir a lahira ku kashi ɗaya ne daga cikin kashi hudun ƴan aljanna suka ce Allahu akbar zan sake muku albishir ku kashi ɗaya ne daga cikin kashi uku na ƴan aljanna suka ce Allahu akbar yace zan muku albishir ku kashi biyu ne daga cikin kashi ukun ƴan aljanna wato an je aljanna a lahira za a kasa musulmi masu shiga aljanna na dukkan annaba duk da baki har na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai a musu sahu 120 masu shiga aljanna sahu 120 din nan to 80 duka sai a same su al'ummu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arba'in din na ake rabawa su zama na sauran annabawa to saboda haka koyaushe mu zauna cikin tsoro saboda halin mu kar mu fada cikin waɗannan mutane wanda suke halayensu a fili Allah ya ce wa an zan ayatin bayyinatin mun ba muku bayani a fili gashi a fili mu ta roƙon Allah kar mu fada cikin haraka mu ta roƙon Allah Allah tabbatar da mu kan hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eh to waɗannan wa kasirun minan nasi wa kasirun haqqa alaihi al'azab yawancin mutane ko sun zama kafirai azabar da aka yi alkawari la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'ina ya ta hau kansu wa kasiru haqa al azab wa man yuhinillahu saura dukkan mutumin da Allah ya wulakantar da shi fa malahu min mukrimin ba wanda ya isa ya girmama shi inna Allah yaf'alu ma yurid in ana girmama mutum sai ka duba kaga shin a cikin alqur'ani halayensa na girmamawa ne inji Allah a cikin hadisi halayensa na girmamawa ne inji annabi a cikin addini halayensa na girma ne cikin musulunci a cikin qur'ani sai ka duba ko ina to in na girma ne to yana da girma wajen Allah in ku ba na girma ne kowa ce yana da girma Allah ka ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi mutane tsoron Allah shine mafi kowa girma a wurin Allah ko da ke dukkan mu yan adam muna da girma wanda ka karramna bani adama amma akramu to wanda jin tsoron Allah shi yafi kowa saboda haka kowanne mu yi kokari ya zama mai jin tsoron Allah saboda wannan karama ta tabbata gare shi kuma Allah ya lissafa waɗannan abubuwa ألم تر أن يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس waɗansu larabawa suna bauta a rana wal kamaru waɗansu larabawa suna bauta wata wal nuju waɗansu larabawa suna bauta wa taurari wadda waɗansu larabawa suna waɗansu mutane suna bauta wasu dabbobi kamar su hindu waɗansu suna bauta waɗansu itatuwa to duk abin da ka bauta da abin banza ne shi abin ma yana bauta wa Allah domin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi yana wa Allah tasbihi amma tasbihin idan mutum musulmi ne kamar ma'aikaci yana aiki a ofis idan kuma kafiri ne kamar bursuna an tura shi aiki duk ba aiki suke yi ba wani ne ya fito wurin wulakanci zai koma wurin wulakanci bursuna to wani ya fito wurin girma kuma in ya gama daga ofis zai koma gidan girma musulmi to haka yake wa in min shay'in komi yana wa Allah tasbihi mai shiga aljanna mutum da aljan kenan sai sun yi mai kyau haɗa tasbihin sunna a kai su aljanna wanda ba ruwansu da aljanna kamar mala'iku kenan da dabbo da da sauran dabbobi da ganyaye da duwatsu da sauran wani abu su kuma a yi musu abin da ya dace da su kafirai kuma a kai su wuta Allah kiyaye mu zuwa wuta inna Allah sani Allah yaf'alu ma yasha'u shi sarki ne abin da ya ga dama yake aikatawa ba mai tambayar sa هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قتل لهم ثياب من نير يسب من فوق رؤوسهم الهبيم يسهر بما في بطون والجلود ولهم مقام من حديد تو shari'ar da za a yi inna la yafsilu bainahum yawm al-qiyamati din shari'ar da Allah zai musu ranar tashin kiyama din nan to sai su kasu kashi biyu akwai khairul bariyati akwai sharrul bariyati duk wanda ya bi annabi daga cikin annabawa kafin annabi Muhammadu ya- ya bayyana bai canja addininsa ba to dan aljanna ne idan kan addinin annabi annabi Musa kake baka canja shi ba har annabi Isa ya zo to kai dan aljanna ne in kan addinin annabi Isa kake baka canja shi ba har annabi Muhammadu ya zo kai dan aljanna ne in kai musulmi ne mutum annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har ka mutu baka canja addinin ka ba kai dan aljanna ne wanda suka kafircewa dukkan annabawa gaba daya har annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to su kuma sharru bariyati ne yan wuta ne to sai su zama wato duk gabaki da an zama kashi biyu kenan ga khairul bariyati masu shiga aljanna tun farkon Adam har karshen duniya ga sharrul bariyati masu shiga wuta tun farkon annabi Adam har karshen duniya to sai su su biyu ne suke jayayya wa'annan su ce to ai da kun ce abin da muka karɓan nan ƙarya ne to gashi yanzu yadda ya zama to bari mu ga irin sakamakon da za a yi mai da mu da ku wa'annan suna faɗa wa'annan suna faɗa hazani waɗannan kashi guda biyu khasmani masu jayayya ne ikhtasamu fi rabbihim sun je neman shari'a ne Allah ya yi shari'a tsakanin su wa'annan sun bi Allah da annabi wa'annan sun ai- sun yi imani sun yi aiki mai kyau wa'annan ko sun bi dodanni sun kafirce sun ƙaryata kamar yadda ayar surar da suratul arafi take cewa ya bani adama in ma yatiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati famanittaqi wa asla fala khawfun alayhim wala hum والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to sai aka su kashi biyu wa'annan dama sun bi abin da aka ce aljanna za su tafi wa'annan ko sun ki wuta za su tafi to rannan ne jayayya za ta kare domin kullum kafiri da musulmi a duniya ana jayayya ne kai ne kake kan ƙarya ni nake kan gaskiya kai ne kake kan ƙarya ni nake kan gaskiya to rannan ne inna Allah yafsilu bainahum wannan shari'an ba za ta kare ba sai rannan to ga yadda za a yanke shari'a yafsilu bainahum in- hadani khasmani ikhtasamu bi rabbihim fallazina kafaru qutila lahum siyabun min narin an yanke shari'a har an yanke waranti an kawo rigar fursuna za a ba kafirai hazani khasmani fallan ne quddi allahum siyabun rigar fursuna a lahira ba fa yadi ne ko malti ba a'a rigar wuta za a ba su siyabu min neri kuma za su je a sa su a wuta yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim kamar in za a canja wa mutum wuri aikace to ai masa wanka tukuna ko to za a kawo tafashashen ruwa a kwara musu ne bayan an ba su rigunan wuta din لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي المجرمين ليس لهم طعام الا من ضريع آه لهم شراب من هميم وعذاب اليم ما كانوا يكفرون to in an kwara musu ruwan zafin nan sai a shigar da su wuta kowa a kai shi ɗakin sa ga shimfiɗa amma fa bargunan wuta shimfiɗan katifin wuta ne ga kuma rufi mayafi amma fa mayafin na wuta ne don min jahannam mihadun wa min fawqin gawashin shimfiɗa ta wuta ah, abin abin rufa na wuta abinci kuma wani abu ne mai shakara ruwan sha kuma ruwa ne tafashacce shi ne za a ba wato an yanke shari'a kenan kowa za a bashi abin da ya cancanta takardarsa ta tafiya hadani khasmani ikhtasamu bi rabbihim فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يسب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطون والجلود daga kwara musu ruwan zafin nan to sai duk abin da yake cikin sai ya so mu narkewa tun daga lokacin kamun a shiga wuta fatun jiki sai su so mu narkewa kamun a shiga wuta walahum maqamu min hadidin kuma ga zabaniya wannan suna rike da abun duka manya manyan masaba na wuta na karfe kuma karfen na wuta maqamin hadidin ba don kafiri a lahira za a girmama shi a bashi karfi a bashi karfin hali ba da a duniya za a yi wa kafiri haka da sai ya mutu ya huta to amma a lahira ba haka bane sai a ba su jiki mai juriyan azaba a ba su kuma baki wanda za su iya suna faɗa rabbana kaza kaza rabbana kaza har suna magana in a duniya azaba ta samu to ai sai ya gwale ido ba zai iya magana ba قد لهم ثياب من نار يسب من فوق رؤوسهم الهميم يسحر به ما في بطون والجلود ولهم مقام من كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كو yaushe suke so za su fita daga wutar nan sai a yi ta dukan su a mai ku koma dai ku koma dai ku koma dai a mai da su cikin wutar to a lahira To, a'udhu billahi amma amma a'udhu billahi alhamdulillah a'udhu billahi Allah ya kiyaye mu wannan azaba ta wuta Allah ya ba mu ayar da za ta so gaba domin yanzu an yanke shari'a